alhaqqa gaskiya ku diba cikin littafin su rubuta alhaqqu ko ba ka nan bane sai zaman to ku gyara kuskure na wajen taba'a na tana yau an kasa kuskure kar ku cuɗanya gaskiya da ƙarya kenan alladhi unzilat alaikum gaskiyar da an ka saukar a gare ku bil batili da ƙarya alladhi taftaruna huwa wanda kuke kirkira shi wawun kenan sai zaman to wa taktumul haqa ai wala taktumu kenan kar ku boye gaskiya na atu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sifa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ita kadai ce a gaskiya ba gaskiyar da sun ka boye tana da yawa tana yawa nan ya bada misali ne kawai domin duk wanda ya boye gaskiya guda misali ta annabi kaman ba ya biya kade ta abin da yazo da shi ne an gane ko wa antum ta'lamun alhali kuna da sani ai wal halu annakum ta'lamuna alhalin kun sani annahu alhaqu gaskiya ne kiran sai da wato jumla ce haliyya wa aqimus salata a tsaye da sallah ba wai ai sallah ba ayi sallah a san wanda aka yin ta da gyaran ta ai mata cikakken ruku'i da sujada da komi kuma zuciya ta zama to halarce dan yanzu zuciyar ma abba halarce ba da an ce Allahu akbar yanzu amince inda ake a yi raka'a ta hudu shikenan sai assalamu alaikum ce kai mun kan mun ka bakin iyaka wa atu zakata abada zakka warka umma arraki'in ku ku tare masu salluma almusallina ku yi sallah tare da masu sallah muhammad muhammadin wa ashabihi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa wa nazala aya ta sauka fi ulama'ihim a cikin al'amarin malaman su nan fi ulama'ihim ba cikin cikin su ba fi amri ulama'ihim kenan ko fi sha'ani ulama'ihim wa kanu yaquluna suna ka cewa li aqribaihim almuslimin ga ƴan uwan su makusanta musulmi uthbutu ala dini muhammadin ku tabbata kan addinin annabi muhammad fa innahu haqqun gaskiya da kaga su ba sun su bi wani shi ya yarda shi mutane da siya ba shi bai aiki shi kuma yanzu da ga dabi'a ba da yan mutane suna da ita in nasiha ta yanzu kan musulmi ko duk duniya gaban gwanda yan siya ne musulmi ba amma wajen aiki nan aka samu matsala eh kasrat wato kasratul kalam wa qillatul amal Allah ya mu da sai amin to atamuruna an-nasa bil birri yanzu za ku umurci mutane bil birri da aikin da'a bil imani bi muhammad ku ce su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dai daga cikin ayyukan da ke na annan da'a kenan watan sauna an fusa kuma sai ku bar kawunanku ta turku da hafala ta amuru na habi an gane ko alhamdulillah kafiwa hadikum allah wa sallam kidan sai ku bar kawunanku ku ba ku murtakanku wa antum tatluna alkitaba kuma kuna karanta littafi at-taurata at-taura wa fiha al-wa'id ala mukhalafati al-qawli al-amal a cikin ta akwai wa'id kacewa narko na azaba alqawlin azaba ala mukhalafati al-qawli al-amal idan magana ta saba ma aiki afala taqilun sun yanzu ba za ku hankarta ba su a fi'likum mummuna aikin ku fatarji'una ko ba haka ba sai ku dawo fa jumlatun nisyan malin yace jumla ta mantuwa hiya mahallul listifham al-inkari ita ce an kai tambaya ta musu akanta ai kaifa yahsu minkum zalika ya za ku aikata wannan an gane ko wannan ga su suka kara shi kenan wani lokaci da an ka ce ata'muruna nasa bil birri an gane ko ba ta'muruna nasa bil birri ne a abin kyama ba ba shi ne abin musu ba watan sauna an fusaku shi ne sai mahallun al-istifhamil inkari ita ce wannan jumla ta nisiya amma yin umarni da aiki na da'a ai ba wani abin zargi bane amma watan sauna an fusaku nan na matsalar take shi yasa tambayar ta musu ce to daga ayoyi akan su kawai kamata mu tsaya sai mu fitar da abubuwan da muka dan saba fitarwa ko ba haka ba wala talbisul haqqa hani ne a ba'tufi akan hani dan ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila to tunda yayi hani sannan kuma ce wala talbisul haqqo bil batil mun fahimci wannan ko ko kuma umurni ne wato hani ne wanda a atafi akan umurni fattaquni ku ji tsoro na wala talbisul haqqo duk wanda ka dauka yana iya yiwa to wala talbisul haqqo sai kai hakka hattara in an ce labisa ya sa riga fi'ilin shi mudari sai a masa a ce yalbasu amma an ka ce labasa ya rikitas sai a ce yalbisu shi ko sai a yi mudari in shi kasa kenan labisa yalbasu shi ko labasa yalbisu wanga shine na rikitarwa kaga in baka san wanga ba akwai matsala kuma Allah ya kawo abinda a cikin suratul an'am walau ja'alnahu malakan لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون لكتر وكيل تو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق تو كوتو دني غسكيا da ƙarya sai ku boye gaskiya domin ku hankalta da usulubin alkur'ani galibin mutane in an zo musu da ƙarya ba za su karɓe ta ba amma idan aka cuɗanya ƙarya da gaskiya yanzu ana tafiya da hankalin mu shi yasa babu wata firka wadda take son ta yaudari musulmi face sai ta zo da shigoyi na sata hankalin da adam yanzu shi an ci sai a zo a ce maka son iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam waye bai son su amma sai an fara tafiya sai a zo a kafirtar maka sahabbai gaba daya ina son ahlul bait kaga babu gaskiya kun fahimci wannan to irin su mu'tazila da khawarij da tura da suna aiki da wannan za a fara aiki tare da kai amma cuɗanya gaskiya da ƙarya akai maka ana nan ana tafiya to in ba Allah sa kana ganewa ba sai an kai wurin banna sannan na kan gane ba za ka ma gane ba kawai sai ka bi tunda an riga an jiyar da hankalinka shi yasa zaka ga wasu qadaya ba su bukatar ma a tattauna kansu amma saboda an yaki hankulan mutane tunda shi mugu kullum abin da suke so shiga da hankalinka na aiki ko ba aiki akwai wani mallami ko in ce wani mutum na an ka zo ana balaguro an ka zo wani gari sallan magriba ta kama shi kuma bai iya alhamdulillah kyau ba kaga akwai matsala an zo gari su mutanen garin su kuma kusan ba ko ne kauye ba aka samu inda aka sallabu bukatara da sun kaga alamun da yana da alamun mallamta yanzu an ka zo da sauran mamu waɗanda a cikin mota da sauran mutanen gari sai an kasa shi gaba a malam bismillah ya ce a shi bai shiga a malam bismillah shi ko ya san bai iya alhamdu kyau ba fatiha kenan sai ce to bari ya jaraba su in ya ga ya hi su shi ba da sallah in ya ga sun hi shi bai ba da sallah yanzu an ƙara kiran sallar magriba an yi komi an tada iqama sai ce kai guda kanka yace kowa shi na hilar ka'a sai ga kowa ya koma gihi ya rahira ka'a sai ce waɗanda ana aika su sallah to ya san dai in ba jahili wasu aka tada iqama da a tada sallah sai kaji ya ce ina tuna sai ce to bismillah a dare ta sauri a cigaba da sallah shi yasa kullum mu masu son jagoranci biyu ba su iya zama wuri sai dai wani ya bar ma wani shi yasa turawa duk mallamin da kunga suna kyakyata sun gane ya san yadda suke so su jagoranci al'umma duk mutum wanda ga son jagoranci in ya fahimci akwai wanda ba a yi yaudara ta to sai dai a sayi shi ko a san wanda za a yi a rabu da shi ko kisa ko kora ko daurewa wa idh yamkuru bikal ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka saboda sun san mulkin su ba zai tabbata ba in yana Allah ya kyauta to wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kun ga kamar irin abun da suke faruwa misali yanzu gayu waɗanda suke sun su cashe yanzu ana zikiri amma rawa akai tare da mata kaga yanzu inda rawa da mata na ai sai a ce musu haramun na amma yanzu da ansa da zikiri da piano kuma kaga sai a ce ibada ce ake kaga ga shi ba wanga dubara ce na'am mun fahimci wannan ko wa aqimus salata ya zamu mu gane munasaba shi atafina akan hani wala talbisu wa aqimu kenan sai da mutu akwai alaka tsakanin wannan aya da wannan aya wa aqimus salata wa atuz zakata asai da sallah ba da zakka bayan ne wasu warka umar raki iru ku tare da masu ki'i wadan suka ce nan ku iru ku tare da masu ki'i wannan sallar farilla ke mun gane wannan domin an ce warka umar raki ina wasu da nufin ai sallah kawai domin ba a iya yin sallah ba a yin ruku'i shi kadai ko ba ka da bane to yan ka ce ba ku ruku'i tun da ka san kai dai bai yiwa kai ruku'i kina ana nufin kai sallah utliqal juz'u wa urida bihi al kull domin an ce ruku'i amma kai kan ka san ba ruku'i dai aka nufi ba tunda babu duniya inda aka ce ka zo ka dibi gabas kai ruku'i ka tanka wata ba haka ne akwai sallah aka nuhi ko ka so ko baka so ba to sannan kuma ma arraki'ina sun kace wannan yana nuna cewa sallar jam'i ake nufi domin nan ma'iyya tana da an ce warka umma arraki'ina kuma ku yi sallah ku zan musulmi kuma kowa ko kuma warka umma arraki'ina ku yi sallah tare da su kenan sallar jam'i ake nufi to mu ko nan yanzu sallar jam'i wasa ake yi da ita shi yasa wani ba shi ganin kai shi bari tunda mutane suna sallar jam'i bari shi da wani gida ko ba ka nan bane to in ka ce ka zama ka gida kowa gidan shi zama gidan shi jam'i da mata ne to shi za a yi sallah ko ka kaɗi da mata musamman in mutu an kai mai amarya satin nan na farko ko watan nan na farko lindomiyal in ji su watan watan watan shaharul asal wannan shaharul asal mustalah amriki ne asalin sa duk duniya amerika sun ka fara wannan a amerika akwai wata jiha wadda akwai zumuwa tabi'iyya akwai itacinta da komai to wannan yankin duk wanda ya aure sai ya je da shi da amare shi zo wannan yankin su yi wata ɗaya suna shan zuwa shi na sai duniya ta ɗauka shahar la'asi lindumiyar wani bai ma san abin ba ma yana ikata da'i da su Allah ya kyauta almuhimmu dai ko an kai ma mutuwa amarya ya ji tsoron Allah don wallahi tana yi wa a kai ma amarya baka tashi sallar subahin ba wallahi ya zama to ta zarce za ka yi sai kiyama don da wallahi mala'ikin mutuwa babu ruwa da an kai ma amarya duk gaya maka gaskiya shi da lokaci yayi wallahi ko amarya an tare da kai ko babu amarya wallahi lahira zaka don haka ka gyara da Allah yahi ma yahi ba akhiri to ala ayyata hal warka umma arraki irku irku itarin su ki nan sallar wasu malamai sun fitar da sallar jam'i anan cewa anan abin nan ata amuru dan nasa bil birri to dan sai yayi wato abin nan i'tiradi an gane ko i'tiradi i'tiradin da an kai tunda nan umurni umurni ne to nan kuma tambaya ce tambaya ta gito tsakanin umurni da hali domin umurni zai sake zakkuwa wasta'inu bis sabri was sala to nan abin da yasa an ka kawo wannan i'tiradin saboda mi saboda wani halin su ne a akwai wanda bai da kyau sai an ka tai zuwa kanshi sannan an ka ci gaba da abubuwan da an ka kurce su kuma ana magana ne kan wani abu sai an ka dan dakata an kawo wani abu kadan i'tirad kaga kan al-jumla al-i'tiradiyya kana iya bincike akan ta cikin al-qur'ani kaga irin fa'idodinta da ma'anoninta an gane ko a ta'amuruna nasa bilbirri kenan gittowa ne ta yi da magana saboda abin da su kuna umurta mutane da aiki na da'a watan sauna an fusa sai ku bar kawunan kalima ta nasiya kai hattara tana ɗaukan mantuwa lokaci nasiya tana nufin bari bari nasullaha mi an nasullaha eh nasullaha sun manta ubangiji fa nasiyahum sai Allah ya yi yammanta da su Allah na mantuwa Allah ya bar su ake nufi la yadhillu rabbi wala yansa na farko mantuwa ne kuma ina daukar bari sun bar Allah sun bar al'amarin Allah har lokaci ya tsawo sai suka manta amma shi fa nasihun ba a cewa Allah ya manta Allah bai mantuwa sai ka hatara wa antum tatluna alkitab kuna karatun littafi afala ta'qilun ba ku da hankali malamai ba ku hankalta malamai suke cewa akwai umurni da abu mai kyau da kuma hani da abin da bai da kyau to mu nan yanzu a zamanin nan ganin aka yi mutumin da yake wa'azi bai dace ba a ce yana kuskure ma'ana dan mutum na aikata wani abun da bai dace ba to sai kenan sai shabari sai ya daina aikata aikin da bai da kyau a'a ka bar aikata abin da bai da kyau kuma kai wa'azi abu bi na Allah umurce ka amma dan mutum na yin kuskure ba shi ke nuna bai daina wa'azi don in an ka ce sai wanda bai kuskure zai wa'azi to ina ganin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sake wa'azi wallahi mu fahimci ga qadiya da kyau ko ko akwai wanda bai yin laifi sai dai Allah ya suturta Allah ya suturta mu duniyar lahira musamman gidajenmu za ka iske mu'amala tsakanin miji da mata da 'ya'ya wasu abubuwa wani da yake ba su da kyau ko ba haka ba to wannan kenan eh kenan abubuwa ne guda biyu yin wa'azi daban barin laihi daban yadda an ka umurce an ka hane ka ka bar aikata abin da bai da kyau sannan kuma an umurce ka da kai da'awa ba a cewa sai ka daina laifi sannan da kai da awa in haka nan wallahi sai ka take sai ka take kiyama baka yi wa'azi ya kamata mu fahimci wannan dan haka kurakuran malamai ba hujja bane ga addini malami in yayi kuskure yayi kuskure shikenan mun fahimci wannan ko mas'ala ta karshe nisanta kurakurai yana taimaka mu da'awa nisanta wurin shubuha yana taimaka mu da'awa ka zo kana mallami kana wa'azi a kama butalin giya da gidan dan bariki koko da gidanka ka ce a an wanke shi an sa omo ruwa na ne ka sha mutane suna bi suna wucewa ya za ya gane ruwa na la taluman man asa adhanna bik idza ja'alta nafsaka hadafan lituhma mun gane wannan dake ko sannan kuma in kana son kai mutane wa'adi su dauka a ga aiki kana kwatantawa gurgurdon hali kamma kaka zaman to kana wa'azi wa'azi inda ya daban can daban an san yan matan ka ga gari ko ga unguwa an san duk wani mugu tare da shi kake na gari ka kulla alaka da duk wani mugu na gari kuma ka ce kai wa'azi na kai a'a su mutane hatta da waɗanda ba kafirai ba za ka iya mu'amala da su don kai musu wa'azi dan an ga malami wani wuri ana iya bincika mi dalilin zuwan shi Sheikh Albanin Zaria rahmatullahi alaihi wanda ba shi zuwa shi ma wa'azi yana da rana da yake zuwa musu wa'azi ka sai yake dauka bai ma shiga mota in ya zo ya shiga cikinsu sai an yi rubusa da ka zo ba da pin sai a ce malla ya iso ta wannan fuskar da dama daga cikinsu suka da abu kun gane ko ba wai dan an ga mallan daba ba shikenan amuna na mallan zato ba ko ina da dan kaga mallami ba a wani malami abin da ya kai shi da awaci nisan ta mugu yana sashi ya ƙara yin nisa mu fahimci wannan bane ina fatan kuna fahimta ta ba yahudi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan shi ya iska dan shi yayi kusa mutuwa ya mai wa'azi ya ce mai da shi musulunci ya ce auta kai bi biyayya an ka sami wannan sa'a shi bai yi ba amma an samu dan shi a musulunci to dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga gidan bai wuri kari shi gidan sai a ta a je a shahara ce ya shiga gidan kafiri yasa ba mu tunani kan irin waɗansu abubuwa da suke zuwa suna dawowa game da tafiyar addini mu da kanmu muna muna cutar da addini saboda kai wani baka san aikin da yake ma addini ba da yaje wani wuri amma ka je ka fassara irin yadda ranka yi shi yasa sai mu tauye addini mun bin jona da ke ko shi yasa in kana mallami ko sadaka ka bar ba yan mata ko da mace budurwa ta gaggaba ta san Allahu Akbar.
ya shashe da digga ba da arba'in ba a fasar kana ba ta ba shi ke nan bari a ganin mu bar su haka nan tun da lokaci ya ya abin nan eh akwai dan bayani takaitacce na farko akwai littafi guda biyu da muka yi alkawari muna son a sa su saboda usulul ulum muke son in Allah ya muna tsawon rayuwa a samu asullan ilimi a karanta su usulul tafsir da sarfu yana daga cikin usulul lugha tunda muna karatun nahwu da kuma usulul balagha to Allah ya sa shi cikin usulul tafsir littafi biyu ne sarfu kuma littafi ɗaya ne akwai wani dan uwa ya dauki nauyin buga littafi guda biyu daga cikin uku Allahu Akbar.
na sarfu kin ya dauki nauyin buga shi na kuma usulul tafsir wannan muqaddima ta adwa bayani ya dauki nauyin buga ta an buga nusakh gaba ɗaya waɗanda insha Allah za a ba kowa guda guda shi littafi guda da ya saura shi kuma zuwa gaban Allah ya sa an samu dama shi ma za a iya buga shi don a raba ma 'yan uwa littafi na ƙarshe wanda muna tunanin 'yan Allah ya sa zuwa gaba akwai rayuwa littafin albalagatul wadiha ka'idodin nan nashi za mu bi su littafi yana da tsawo amma ka'idodin nashi a karanta su don a fahimce su kuma a ga yadda za a tsabbaka su cikin alkur'ani da nasoshi ko hadisai abu ne wanda yake yana da kyawu nan da wata kuma yau nawa ne ga watan musulunci 29 to ga dukkan alamu sati hudu suka yi saura ga waɗanda busa yadda tsarin karatu yake idan wata na takwas ya kama ko farkon shi muna tsaye da karatu saboda shirye-shiryen watan ramadan in watan ramadan ya ƙare an shiga hutu domin ina tafiya gida cikin vacance don gabatar da karatuttuka a can gida in bayan sallah babba ta yi mun dan kare sallah an zo da sati biyu ko wata daya ake tada karatu kuma sai in wanga irin wannan lokaci yayi an gane ko kidan darussan da aka yi sai ku same su kuma wancan mukama din kun same wadancan darussa sun kai mukama 20 ban sai ko kun same su an same su ko ga Ibrahim kun same su Eh akwai wurin malam wanga ya bani wayansu.
to kinan kuna iya ku tura ma yan uwa su da yake mukama littafi ne mai tsawo wanda yake so sai ya ga malam sai kuma ko kuma ku rage musu nauyi sai ku rinka tura su cikin eh,
Telegram.
telegram da kuma whatsapp saboda yan uwa su rinka bibiyar waɗannan darussa da aka yi tun can don asalin wannan darasi da kuke gani mutum bi- mutum biyu ne ake yi mashi wani bawan Allah ne ya zo ana kiransa malam Ibrahim yana da makaranta ta tahfir shine asalin a zo ya ce da Allah malam ina son a samu da littafi na muqama to daga bayan shi aka samu wani ba- wani mai sayar da littafi ana kiran shi malam Naziru ya zo ya ce da Allah eh, ayi wannan karatun tare da shi yana so sun ka kai su uku dai akwai malam Bello wanda yake bada sallah wanda masallacin su uku muna tafiya muna tafiya suka kai su hudu su biyar haka dai haka dai har muka ga ya kamata a faɗaɗa wannan karatu ba gare su su kaɗai ba kun ji asalin wannan karatu to don haka yanzu abin da muke so ga 'yan uwa su yi haƙuri ga littattafan na an zo da su duk wanda ya san yana daga cikin ɗalibai masu karatu eh, za a ba shi littafi biyu guda na sarf guda kuma na usulun tafsir sati mai zuwa su waɗanga ilmumukan ba ilmumuka ne masu eh, kamar ƙa'idodi ne kenan eh, sati mai zuwa ana iya a fara da su a rinka ɗauka ko da ƙa'ida guda ko ƙa'ida biyu, ƙa'ida guda ko ƙa'ida biyu haka muke fatan har Allah ya nuna muna waɗannan usulikin gaba ɗaya mun haɗa su abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum Telegram. Allah ya biya.